سيدنا ونبينا محمد وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأصل والسلام ورحمة الفداء وبايا من ɗauko karatu mai tsawo a kurba ta metan da ishirin da takwas na muka yi ta magana dangane da ilimin gaibu na ayyuma kuma lalle ba mu kare akwai karin bayani amma da tsawo ni kuma na gani ya kamata ya kyale shari'in haka dan abin da na faɗi sai a haƙura da shi mun faɗa a dunkule mun so mu warware shi amma ko shi wanda ɗan fara ɗan warwaren ya wadatar ba kuma na ga zamu za mu yi akalla karatu biyar nan gaba muna sharhin ban da wajen wajen hudu da muka yi baya ko ma biyar za ya cika tsawo a bar shi kawai mai bukatan karatu yana iya dubawa da tsawon bayaninsa a sharhohin hajjil balaga daban-daban don na ga bayanin yana da tsawo ni na ɗauki turobin ɗin karanta amma magana da tsawo saboda haka za mu bar wannan za mu je hudu ba ta gaba za mu je hudu ba ta maitan da a ba maitan ba kai ɗari kai na cewa maitan ai ba mu kai maitan ba tukun ɗari da ishirin da tara wanda nan ya ce mata wai fi zikirin makayi wal mawazi haka ya ce kuma farkonta ibadallah innakum ma ta'malun ibadallah إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون ومدينون مقتضون أجل منقوص وعمل محفوظ فرب ذائب مضيع ورب كاره خاسر وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير من فيه إلا إدبارا ولا الشر فيه إلا إقبالا ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا فهذا أوان قويت عدته وعمت مكاي مكيدته وأمكنت فريسته اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابر فقرا أو غنيا بدل نعمة الله كفرا أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرة أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرة أين أخياركم وصلحاؤكم وأين أحراركم وصمحاؤكم وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم أليس قد ذعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنقصة منقصة وهل خلقتم إلا في خثاء وهل خلقتم إلا في خثالة لا يلتقي إلا بذمهم الشفتان استذكارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ظهر الفساد فلا منكر مغير ومتغير ولا زاجر مزدجر أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عند هيهات لا يخلق الله عن جنته ولا ينال مرضاته إلا بطاعته لعن الله الآمرين بالمعروف الناهين لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به to wannan kamar da abin sharifin rabi rahimahullah wata kid'a ce ta wata doguwar huduma don haka ne ma sai ce zikirar makayi liwar mawazi a cikin sharashin ibn abul hadiri ke cewa to shi bai ga inda aka kawo mikal da mizan makayi jam'in mikal ma'auni mawazin jamin mizan ma'auni duk muna ce musu awo da ke awo iri biyu ne akwai awon nauyi akwai awo na ciko wanda akan tsora a ga nawa ne mikilarinsa akwai kuma wanda ake zubawa a ga kamar muku kamar mudu ko galan ko irin wa'annan da ake duk muna ce masu awo da wasu amma awo ainihin asalin shinka daga kamfata ne kai ne to amma har wannan ma da ya zo wanda ake ɗora nauyi sai muna ce mashi haka to ala yalin wannan a cikin maganan ba inda aka ambaci mikiyal ko mizan to shi ne sai yake cewa to a ina ne aka ambaci mikiyal amma kuma an ce wannan huduban ambaton mikiyal wa mizan la'alla amirul muni ya magana dangane da tankware ma'aunai yi wa'azi a kai yi wa'azi a kai sannan a ciki sai kawo wannan to sai shi sharifa rudi bai kawo mana wancan bangaren mikiyar da mizan ɗin ba amma sai kawo mana wani bangare na hudu ba ɗin wanda akwai wa'azi a ciki wanda kuma sai ba a dan farashi da bakadun mikiyar da mizan ba amma kuma dai sunan maganan na kayarwar mawazi to zan tarjama a gurguje sannan in dawo in yi sharhi ibadallah ma'ana ya bayan allah wato innakum wa ma ta'amuluna min hadhihi dunya athwiya'u mu'ajjal ku da abin da kuke burinsa na wannan duniyar to ku sani ku athwiya'u ma'anan athwiya'u kamar an ce jam'i ne na karman thawi thawi ma'anansa bako da zaif da thawi duk ma'anansu ɗaya asu jam'in thawi aswiya kamar jam'in gani agniya thawi ba koke wanda ma'anan wanda ya makwabtaka da wuri ba don ya zauna na dogon lokaci mawujawara hususan masu mawujawara da haramai ne in mutum ya tafi haramin makka ko madina masalar ya zama thawi in mutum ya tafi umra masala zai ko daga bayan nan zai koma garinsu to a zaman shi na kusa da haramin maka sunan shi fawi ba sunan shi mazauni ba sunansa mai gajeren zama ma'ana bako to ku ku sani da duk abin da kuke gurce-gurcensa na za ku samu a duniyar nan to ku sani ku baki ne wato kun zo wani mujawara ne dan wani gajeren lokaci za ku tashi kamar wanda mutum zai fita ba kamar yadda mutum zai tafi wani wuri da nufin zai bayan wani lokaci zai koma gida to haka nan ma wanda yake zo a doron ƙasa nan shi ma bako ne wanda ya zo dan gajeren lokaci kuma zai koma to aswa mu'ajjaluna mu'ajjaluna wanda aka fi sama su ajali ajali ma'ana an aje lokaci wato kamar mutumin da ya zo ya sauka a wani wuri aka ce kwana nawa za ka yi ce kwana kan adadin kwanaki da zai kamar tamamin wanda ya je umra ko haji ya tafi madina za ce kwana nawa za ka yi ya ce kwana uku kwana biyar kwana goma ya ana yin arba'in ina a lokacin hajji ai duk gaba ɗaya kwanatar ka tashi zuwa dawa ba ya kaiwa arba'in ɗin wani lokaci to kaga kwanakin da zai idan yana da ajali wato a lokacin da aka aje shi ne ajali mana cewa ajali da hausa to ku baki ne wanda aka samu ku ajali ma'ana kamar rayuwar duniya haka nan take bako ne kai za kuma ainihin wani lokaci kuma ajali in ya zo ka ƙara zaman ka na wannan gidan da ka zo bako wa madinuna muktadun kuma kuma madin shine wanda ake bi bashi daga dain dain bashi kenan madin wanda ake bi bashi muqtadun wanda ake bidan ku biya idan ka zama madin ga wani ma'ana ka karɓi bashinsa ma'ana yana bin ka to ko waɗanda ake bin ku bashi ne kuma ana bukatan ku biya wato gashi kana zaune kai ba ko ne a wannan zaman kuma ana bin ka bashi kila ainihin ainihin masaukin da aka baka din baka biya ba kuma an ce kana amfani da ruwa da wutar lantarki da kayan abubuwa amma kuma dai hadda ma abubuwan masarufi da ka gani a masaukin amma kuma mene ƙarshe za a kawo maka bil yawa kasan ainihin kamar sa'in mutum ya je sauka a hotel in suka karbi passport in suka aje suka ga suka masa kowane kwana fa kaza ne da kaza kaza ga ya je ci abincin su ya kaza ya ci a buga waya ci a kawo masa kaza a kawo amma duk ana rubuta ran da ya zo ya ce a kawo passport zai fita sai a ce to can ko kuɗi sai an buga ma fito mishi da bayanin bil ya yi buga telefon na kaza ya ci kaza ya sha kaza ya kaza mu kuɗin ɗaki kaza kaga to haka nan zaman ka anan dodoron ƙasa ana bin ka bashi da sannu za mu ji irin bashin da ake bin ka kai ba da ka zo nan wa amalun mahfuz kuma aiki kididdagagge kiyaye an kiyaye wato ayyukan da kuke ana kiyayewa duk abin da ka duk tasarrufin ka duk tasarrufin ka a zaman ka na doron ƙasa ana rubutawa ana kiyaye shi tasarrufat wa irin tasarrufat duk lahaza duk kyallar ido sai an rubuta duk furuci da ya fito baki ka sai an rubuta duk motsi sai an rubuta duk motsin gaba za a rubuta duk furucin baki za a rubuta duk kibtawan ido za a rubuta kaga da za ka hisabi akan mai ka kalla mai iyo mai naman ke da mai ka ji da kunni mai ka kalla da ido mai ka ji da kunni mai ka faɗa da bakinka mai ko kuma aikata da sauran gaɓuɓuwanka ina ka tafi mai ka taɓa mai ka shaƙa mai ka ɗanɗana to ba tsaya nan ba wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi har ma tunanin ka na zuciya shi ma ana rubuta ko da zuciyarka ta sawwala wani abu mai kyau ko mummuna shi ma duk to kan amarin mahfuz duk abin da kake aikata duk ana kiyayewa rubba da'ibin mudayyi' da yawa mai wahalar da kan shi aiki da'ib ma'anan da'ib almudawi bil amal da yawa mai dawwama aiki kenan da'ib da tutur kenan da yawa akwai mai aiki tutur amma kuma mudayya mai tozarta aiki yana aiki na kirki misalin makadara yana yana sallah yana azumi yana sadakoki yana zakoki yana kyaututtuka yana kada ayyukan kirki yana kuma da wama akai amma mu zai mai toza ta yi ba lada saboda mene ya bata shi da wani kamar karatu mun tafsiri mun ta karanta da ake bata aikin sadakoki da gori to kuma ana aiki ayyukan ibadori ana bata su da riya ana bata su da mummunan aniya da sauran ko kuma a zo a yi wani aikin kuma ya rusa do a kyakkyawan aikin da ake to wato yadda kuma da sunan mun zo shiri za mu ga cewa ana nuna mu kai mai aiki kar ka zama kana kar ka rudu da aikin ka domin tana yi ka zo ka wurga sa aikin ka je lahira kwanko wa rubba kadihin khasir da yawa kuma akwai mai wahalar da kai kadihi shi kuma ainihin ya yi wa insani naka kadihu kaza da baka kana formula ke ka dai shine mai aiki da duk kokarin shi ya kai komo ya sha wahala ka dai mai shan wahala akan aiki da yawa kuma akwai mai ai shan wahalan aiki aiki takaro amma kuma khasir mai hasara a banza shi kuma aikin kirki yake yake da aikin kirki yake da aikin kirki amma kuma mene aikin da banza yake saboda mene ba ma yadda aka ce a yi bane bai ɗoru ko a imani sahihi ba ko kuma bai ɗoru akan ka'idan da aka ce a yi ba mai wanda yake aka sharɗanta shi da karɓa kai amma ya sha wahala a kai amma ba ka aka ce a yi to a yi karkar ka roɗa aiki ta yi wakar da ka aiki mai kyau ka wargaza tana yi kuma kai ka ɗauka mai kyau ne ba ma mai kyau ba tun asali don wasu na aiki tuƙuru amma ba haka aka ce musu su yi ba ba a sa su su yi ba suna yi to sai a ba su lada waƙar asibatun fi zamanin layas dadar khairu fihi illa idbar yanzu gashi kun waye gari a zamani da alkhairi baya ƙara komai sai juya baya baki baki wannan al'amari daban al'ajib amirul mu'minin ke faɗin wannan wanda ya rayu shekara 33 tare da manzo Allah ya kuma rayu shekara 30 bayan manzo Allah a zamanin da yake da rai akwai mutane da yawa da suka ga annabi suka sahibce shi amma shi ne ke cewa yanzu wannan zamani yanzu alkhairi sai juya baya yake wala sharufi illa ikbala sai kuma sharri ba kuma yake sai ƙara gabatowa to yanzu in wancan zamanin sai ce haka nan ina kuwa ga zamanin mu yau mu she tsakanin mu da annabi shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da shida tun da manzo Allah ya bar duniya shekara ta bayan shekara goma shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira to yanzu wannan shekaru yanzu ya kenan tun wannan lokaci amiru ya ce alkhairi juya baya yake sharri kuma yana gabato to yanzu mai kuke tsammani yanzu in ban da sharrin tsundu alkhairin kuma ina sai na dira yanzu a wannan lokacin ne amiru yake cewa yanzu fa alkhairi juya baya yake kuma sharri gabato yake wala shaytanu fi halakin nasi illa tama shaytan baya ƙara komai ga halaka mutane sai tsammani yana yin wayawa yawa tun da ne kaga sun ƙi su abin da annabi sai ba yana samu tun da kaga suna kaza ayyawa tun da kaga mutum yana jin kansa yana jin shi yawa shi kuma yanzu yana ya sa tsammani yanzu lokacin ya halakar da mutane yanzu shi ɗan sai ƙara sa tsammani na halakar da al'umma yake wala sharru fahada awanu awanun ƙauyar uddatu wannan lokaci ne da tanadinsa ya karɓa tanadin wani shekan yanzu shekan ya sa ya ba ya fi sa rai cewa zai iya batar da mutane yanzu lokaci ne da tanadin shi ya karfafa yawon tun da kaga yanzu ya ga cewa mutane yanzu sun fuskanto abubuwan da shi da su da ke kama mutane a shi daga shi yanzu yana da abin da zai kama su da shi ke tun sun gabato masu sun fara son mulki son tarkacen duniya kaza kaza to kaga yawa ai ta hanyar nan da masu ne kayan batarwa yanzu yana da kayansa na ɓadda mutane yanzu sun ƙarfafa wa amiyat makidatu kuma ƙullinsa shi shaidan ke kuma ta makanta ta makanta mafiyan mutane illa kalila yawa kuma su sau ƙullin shaidan ba wani abin ana ganin ɗaukaka ne alhali tarkon shaidan ne na tsallake bi halakin na ba hada awanun kawai na me na tsallake ammat makirto ammat na ce amiyat ba shi kenan wani wani kan zama nusa haka nan ammat ta gama kenan ta wurga ko'ina ba amiyat ba zai kan sami nusa daban-daban amiyat ya fi ma'ana makircin nasa ya makanta wato ya makanta mafiya mutane akwai karkiran haka nan akwai amiyat to amma ba laifi ta mamaye ko'ina ke kulle-kullensa ya mamaye ko'ina amma amiyat ya fi gaskiya ya ma'ana ya makance mutane su suna ganin abin ma ci gaba da ɗaukaka alhali kuma tarkon shi ne wa amkanat farisatu kuma farisa ɗinsa farisa ana ce ma abinda aka farauta farisa asalin kalmar farisa ma'anansa qatl alfarisa ma'anansa a luga alqatlu alfaras faras faras shine qatl kuma war faris ya zama katil kenan kasashe kenan aka ce a farasar asadu farisata ma'ana zaki ya yanka wuyan farisa dinsa daga nan sai ana kiran abinda aka farauta farisa don abinda aka farauta farisa ne har ma kafin a farauce shi ana ce masa farisa kamar idan mai farauta ya laɗe yana jiran abinda zai farauta ya wuce to sai a ce yana jiran farisa ɗinsa kamar a cikin a cikin addu'an yaushe na sagir a cewa ainihin makiya na jiman farisa ɗinsa farisa ɗin ainihin farisa shi ne ainihin kamar idan zaki makiya na jiran barewa in za ta wuce ya cafka to ita barewar tun kafin ya cafke ta sunanta farisa ɗinsa haka kuma maharbi ma in ya laɗe yana jiran shi ma barewa ta wuce ko wata dabban da yake zuwa ya harba to ita ce farisa amma asali in ya kama ta ne ta zama farisa sai ta kama ta zama farisa to amma kafin a kama ta ma mai yake jira abinda zai kama saboda haka ana iya ce ma yana jiran farisa to ainihin amkanar farisa tuhu shi shedan kenan farisa dinsa ta makanu masa yanzu ka ga idan ka laɓe kana kana jiran barewa ka harbe ta bata ba tara ta sani ba sai ta zo ta taɓe ka ta ba ta yi salamu alaikum ba ni kake jira sha ke ce ta ita barka da zuwa ai ka kawo ta ba sai ka yi nalɗe ba ta zo ma da kanta ta tsaya to ainihin wato ainihin farisan shedan yanzu shedan yana ya laɗe yana son ya cafki mutane ya batar da su su gashi sun zo wajen shi sun ce ja muka kai muka shirya da mu hanyar madaidaiciya hanyar madaidaiciya kuke sai ai ni ko na santa hanyar annabi ko kusa sai kawai ya nausa da su wani wuri to kaga su mutane sai su je wajen shi dan waye shirye da su anya ba daidai ce to ba kaga ya ka gani mal mene manufan shi ya batar da mutane sai suka je suka ce ya shirye da su suka ce ihdana siratal mustaqim ayyuha shaytan yace alhamdulillah alladhi amkanani minkum amkanukum min ya amkanu minkum je sai ga ai sai ya tabka kawai sai ya nuna musu hanya yace kun ganta ita ce ashabul yamin za a jefar dausar ala kuma ga yadda ake ibada sai sai kawai su ƙara a hawaya to shi yanzu wannan zamanin mutane sun makana ma kansu sun kama na kansu ga shedan sun je wajensa suna neman shirya shine amkanar farisatu idrib bi ɗarfika haifu shi ita minan nasa juya da kallon ka idris buga kenan buga da kallon ka duk inda ka ga dama mutane wato kalli mutane duk inda ka duba sami gugun mutane ka dube su da kyau me za ka gani ba hal tubsiru illa faqiran yukabidu faqra wa kake gani sai fakiri yana fama da wahalar talauci au ganiyan baddala ni'matar lahi kubra ko mawadaci ya musanya ni'iman Allah da butulci kowar anan butulci shi maimakon yau shi kuma gashi ko ga mutum matalauci yana fama da talauci yana wahalan talauci fama da yana neman dan abin da zai kai maka ko kuma ka ga mawadaci shi kuma ba yana gode ma Allah ne kan wadatar tasu ba ya dauka ma shi dama kayan su aw bakhilan ittahadha al-bukhla bi haqqi Allah wa farah ko kuma ka sami marowaci ya ɗauki rowa da haƙƙin Allah shine ciko wato kamar shine kamal gashi yana da shi amma kuma Allah ya ce bayar ya hana kuma shi ya ɗauka wannan shine wadata a wurin shi an mutamarridan wato nau'o'in mutane za ka gani kenan ka sa ka dubi mutane ka gani wakaki ganin man da wayan an mutamarridan ka annabi udnihi an sam'il mawa'iz wa ko mai taurin kai kai ka ce akwai kuranta a kunnuwansa ga jin wazoji ana wazi kunnen nan kamar an toshe kunnen kai ka ce baya ji yana ji amma baya sam baya wasu taurin kai ana ta gaya masa zafa a mutu zafa a tashi akwai fa hisabi akwai fa wuta akwai aljanna yi kaza don ka tsira bar kaza kar kai halaka kamar ana magana da katanga to wa'annan abu wa'annan kake gani duba ka gani so ne kake ko ina ka sa hakan idon kake kallo haki amir mu'min a wancan fa lokacin yake faɗi ba na ku ga lokacin mu yanzu sa idon ka duba ka gani wa kake gani a cikin mutane banda wa'annan matalauci talaucin shaida mai yana ta neman abin da zai rayu a kai sai mawadacin da shi kuma bai ɗauka ma Allah ne ya ba shi wadata maimakon ya gode wa Allah sai butulci ko kuma marowaci yana da shi ya hana haƙƙin Allah yana ganin cewa wannan kuma shine kamala kar ya bayar ya ko kuma mai taurin kai ana wa'azi kamar ba a yi wannan duk inda ka sa idon ka kana kallo wa'annan kake gani in ma wannan wa'in ma wannan in ma'ana illa qalilun bayan nufin in ka ce duk babu istisna'i kowa haka yake ba mutumin kirki ke ko ba amma akwai su kalilan kwadai saboda haka mafi yawan mutane irin wa'annan da ake ambato shi zaka gani mafi yawan mutane aina akhyarukum wa sulhu ina zababunku da mutanen kirkinku ma'ana wannan wannan tambaya ne cewa to ina suke ne ba na sun wuce yanzu za ku za su mutanen kirki aiki wancan zamanin fake ne yake fake ina mutanen kirki ina zababunku ina mutanen kirki wa aina ahrarukum wa sulhu ina yantattunku wato horo shine wanda yake yantacce wanda ya yanta kansa daga kangi wato ya fice daga kangin bautan wani Allah ya koma bautan Allah ya kai fice da kangin walakanci da kaskanci da jahilci da duhun kai da kaza da kaza shine ƙoro ya yanta kansa ina yantattun ko sun haƙon da masu rangwamen ku mutanen kirkin ku shi ma'ana ba su yanzu wa ainal mutawarruquna fi makazimi ina masu yin tsantseni a kasbin su to da Allah a wannan ya kawo mikayil ya yi magana mikayil a baya a baya ya magana kan masu ciniki kowa sai ya tankwara mudu yana neman ya tattara dukiya ya shi ya arziki da gumin wasu ya hana wasu haƙƙinsu to sai ce to ina masu kasbi masu tsantseni a kasbin su ba su yadda harame shiga saboda gudun saboda gudun kada harame shiga sai su fidda halas idan abin da ake ce mawara shine guje mahalas don gudun kada harame shi shine wara ya fi zuhudu don zuhudu shine ka guje ma fadar zuhudu shine guje ma guje ma haram to wara kuma ya wuce nan shine guje ma halas inda ake gudun kada harame shigo halas ne na'am amma kuma ana da dan inda dan kaikayi eh akwai itimalin yayi wa fa'iz ma harusi a basu to ina masu kazbi kazbi ai kazbi mun sha faɗan kazbi ana muna cewa kazbi kamata mu ce musu shine duk aikin da kake don ka samu rayuwa sawa'un ciniki ne ko noma ne ko wasu ta sana'a ce ko aiki ne da ake biyan ka albashi ko me da kake don ka rayu to shine kazbi akwai kazbi ta kazbi ya lazim ne mutum ya zama yana kazbi din sai ya zama halas to ina masu wara tsantseni a kasbin su su tabbatar da cewa ba su taɓa ɗauko komai ba sai wanda suka tabbatar ɗari bisa ɗari halas halallin su inda ƙaiƙayi ba su ɗauka la'alla a cinikin su ne ko a kowane tasarrufi na su to ina suke ne wal mutanazzabu na fi mazahibihim da masu tsaftace mazhabobin su ta matafiyan su kenan ba mazhaba wannan irin matsala na mazhaban fiqh ba matafiyansu wato wanda suke tabbatar da cewa komai ne za su bi hanyar da za su bi duk akan rayuwarsu su tabbatar tsabtatacce ne ba su kawo wani abu na wanda suke da shakku a cikin shi ba ina suke alaisa kad za'anu jami'an an hadhihi duniya da ne ashe ba su bar wannan duniya ba gaba ɗayan su wannan duniya kaskantacce ina suke duk masu ashe duk ba su wuce ba tambaya ne mai tambaya ne ba ana mai ke sa da amsa mana yanzu irin wayannan bayan Allah din yanzu ina suke yanzu kowa ka gaji gidi gidi gidi gidi yana neman yau zai dukiya ne dare ɗaya kawai bai damu da ta ina ya zo masa gidi gidi gidi gidi zai do zai dukiya zai mukami zai zama kaza zai amfana da kaza zai ci kaza zai miƙe kasan kasan abin da ya dame shi sai kuma jama'a su ci kawai inna hu ladhu hadin azim kaga dan gidan wani ko ya rabauta a ina ma ni ne nake da irin wannan a ina kai ina samu ai sai ka saboda ka ana tan koron wani ina ina ina mutanen kirki wanda so ta tsantsini suke tabbatar da cewa ba su dauki abu sai wanda ya halatta sun tabi sun bar wannan kaskantacciyar duniya wal ajilatul mutanaggisa da wannan magaggauciya gurbatacciya mutanen gisa ma'ana kamar munkadara wanda abin kamar ruwa a gurɓata shi wata mi wato su mutanen mutane suka mai kwan sha ruwa kashar su ba ruwan su kawai sai a haɗa da abubuwa ya musu kawai a ce da daɗi ko ruwan kwatami ga ce ga ruwa sifirin ruwan sifirin an ɗebo shi ne da ƙasa ƙashar ƙashar da ce ka shi wannan ba daɗi na kwatami ya fi sha na kwatami su gurɓatacce to sun bar wannan duniya magaggauce mota na gisa gurɓatacciya wa hal kuluktum illa fi husala to an halice ku ne sai a kaskanci husala shine ainihin matsayi wanda yake na kamar ka ce safala ko rabi wato wani hali wani akwai halaye miyagu wanda ake ganin masu shi maiman da yake da shi ya saraya sakin ko safir ya saraya ana ganin shi bai da mutunci masa to an kalice ku ne illa fi safala a rugaggen matsayi ke la taltaki illa bizan mihimus shafatan wanda ba ta raskuwa sai ainihin labba sun zarge su wato ainihin an halicce ku ne a wannan a wani matsayi wanda yake ɗabi'an ku in an kyale ku za ku sarayar da kawai ku koma kaskantaccen matsayi wanda ko ɗauka shi ne ɗauka kama abubuwan da kuke ganin yake ba ku sha'awa wanda ku za ku sai amma alhali miyagun abubuwa to sai wanda ya zargi wani ce a wannan mummuna abu duk da mutane suna ganin daraja ne amma yana a wannan saboda aƙibar shi mummuna ne ba zan yi ba to sai wanda ainihin ya zari wani ci wannan ba mace wani ba zan yi ba amma ba ka ga miyagun abubuwa mutane ana ado da su sai kalilan ke gane cewa wannan ba daidai bane su guje shi istigaran liqadrihim masu masu walakanta darajojinsu wadda haban an zikirihim da tafiyar da ambatonsu insha Allah zan zo sharhi dan bi su ɗaya ne kalmomin nan bi sharhin su insha Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aka karma ce aka faɗa musiba ta wa ga daga Allah muke gare shi zama wannan istirja'i kalma ce da aka ake son a faɗa musiba ta wa to kamar ka ce amirul mu'minin ya ce ka inna lillahi wa wannan wannan dole ta lalace al'umma sun lalace yanzu mummunan ɗabi'a ya zama abin ado kowa yana hankoron saryayyen matsayi wato matsayi na rududdugagge na rashin mutunci da matsayi na walakanci da kaskanci shi ya ɗauka ɗauka kuma kowa shi ke ta hanko ina mutumin kirki wanda ke ganin wannan ba abin kirki ba ne ka san irin wannan al'umman sai ta aibata kun mutumin kirki ko sai ce bosa shi bai san daɗin duniya ba kansa bai waye ba kankan jami'i dutse mai malƙwai hannun agogo ba sai a rika kallon muhimmin shi wani kallon walakanci shi ba kowa kowa bane a ce me yake da shi me ga wai shi wai shi addini a ya ce wai Allah ya rabu ɗaukaka ko suna ganin su to matsayi kaskantacce ya koma shi ake ado da shi to inna lillahi wa inna kaga wannan musiba ce inna lillahi wa inna maimakon mutane su ga su gama su ga kiyam akhlaqiya su ne abi zirwa duk abin da su kokarin su hakuru ya zama ana girma mutum akan cewa shi mutumin kirki ne mai mutunci mai gaskiya mai rikon amana mai sanin ya kamata mai kaza mai abubuwan yana mai yake da shi wani mukami ya rike mai ya mallaka wa yake yi mai yake ci ai sutura ke sa mai ya hau shi ne matsayi shi ne kuma addini shi ne ma addini ya ce zaharar fasad wannan yana zai wannan alkunan zaharar fasad da fulbar ruwa da bai ma kasa ba aidin nasu fala munkirin mugayyir fala munkirin mugayyir babu munkari ko mutagayyir babu babu munkari abin canzawa ma'ana ba yanzu babu mai canza munkari domin yanzu ainihin munkari ya zama mene ne an kuma da shi ma'ruf wala zajirun musdajir babu mai tsawatawa zajir da muz- mai mai tsa- mai tsawatawa mai tsawatarwa to shikenan duk musdajir ma shi mai tsawatarwa ne babu babu mai tsawatarwa da mai tsawatuwa to don musdajir zai iya daukar mai mai tsawatuwa ba mai tsawatarwa ba mai tsawatuwa ba munkirun ba mugayyirun mai mai- mai- mai musantawa mai mai canzawa babu kuma mai tsawatawa mai mai mai mai- mai mai tsawatuwa afa bi hadha turidun an tujawiruna Allah fi dar kursi to da irin wannan ne kuke son ku ku ku sa- kasance kusa da Allah a gidan tsarkinsa ba mu kowa ne ya gaira ta hankoran ina da ana magana aljanna kai basha da baki har ma in mutum ya mutu sai Allah ba shi firdausi aljannan annabawa kenan da manyan wali amma kowa firdausi yake so to aikinsa irin na annabawa ne da auliya amma can yake so to da irin wannan ayyuka ne kuke son ku sami mujawara da Allah wato kusamce kusa da Allah ma ba so kusanci da Allah samun babban matsayi ma nan shi kenan. ba kusanci na gangan jiki ku kasance a gidan tsarkinsa mena ne gidan tsarkinsa aljannansa wata kuno a azza auliya'ihi inda ku kuma zama mafi girman waliyansa a wurinsa ya kowa ne yana kokarin zama babban waliyan allah amma da wannan aikin haihat sam sam to ba da su waliyan allah din da suka kai waɗannan matsayi da wani irin aiki suka kai da irin wannan aikin ake kawo wannan matsayi ba kuma aiki a sabanin wannan a ce wa za a kai wannan kowa yana neman wannan matsayi nasu amma ba zai aikin su ba to haihata ba zai la yuqda'u Allahu an jannati ba a ba ya wadaran Allah aljannansa yawa yanzu har har tikitin ƙarya ma ana yi a shiga gidan rawa ko- ko a hawo jirgi ko a sai a yi tikitin ƙarya ko to za a yi ma aljanna tikitin ƙarya mala'ika ne a ce a lalle wuce bai gane ba a ce a barka da zuwa wali Allah ne ya to ta wuce nan ko ya ya yi certificate din ƙarya ne yanzu ba ana certificate din ƙarya ne ba to yanzu za a yi certificate din ƙarya a shiga aljanna a zo a ce ina waliyan Allah sai ta ya wali ya yaudara Allah ke Allah bai san shi ba ta gari ba ne mala'iku ma ba su gane amma mutanen duniya sun ɗauka shi mutumin kirki ka san wanda ake yaudara wanda bai sani bane ko yawwa yanzu mu za mutane za a iya yaudara su wani ya bayyana a ce waliyin Allah mutumin kirki ba an Allah na gari amma Allah ya san inda ya kwana mala'ikunsa ma shaida ne saboda haka yanzu a yaudara Allah aljannansa a kuɗi aljannansa ba da mummuna aiki mutum yi mummuna aiki ya je ya kuɗi ya je aljanna a ce aka kai shigo alhali mun san kai musu da fil'ar ne aka zo nan wajen ya ce haɓa ai ya sai ya ba baro da ne ai ya yaudara Allah ne da mala'iku ya nuna masu zahiri shi mutumin kirki ne alhali a ɓoye shi mutumin banza ne to sai Allah bai gane ba mala'iku ma ba su sani ba shine kaga ya shigo aljanna zai yiwu haihata ba ana yaudaran wanda bai sani ba to kuna tsammanin zai ci shine ke cewa ba a yaudaran Allah aljannansa kar ka tsammanta za ka shiga aljanna ta da wayo akwai hanyar aljanna zaunanna ba a shiga da wayo amma kun ganin ana ana zama shugaban kasa ta yin murdiya da dasa ba ma bamai da kashe-kashe da murguɗe ko ba a zama sai sai- sai- sai- sai- sai a zama shugaban kasa in an yi murdiya an yi karya a zabe sai ka zama shugaban kasa amma ba za ka yi ma Allah kariya ba ba a ci- ka ce ba su gane ba ta a nan duniya ana yaudara amma ba a yaudaran Allah to da wannan ne kuke tsammani a- za za ku shiga aljanna ba fa a yaudaran Allah a aljannansa wala tunaru mardatuhu illa bi ta'ati ba a samun yardan Allah sai da da'a gare shi ba a samun yardan Allah da sabon Allah karka karka taba tsammanin cewa za ka sabi Allah ka ɗauka kuma lafiya man ya amar su an yuji zabi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa to ba a samun yardan Allah sai da da'a gare shi la'ana Allahul amiri na bil ma'arufi tariki nan Allah ya tsine ma masu umarni da mai kyau suna barin sa wato su suna ce mashi mutane ku yi aikin kirki ku yi aiki amma ba su wannahi na alal munkarin amiri na da masu hani ga munkari amma suna aikata mu da wannan ne ake zama shek ustaz har wali ma ai ta bayani ka ji wali yana ta bayani shek ya ta bayani ya ce ayyukansa ayyukansa amma ba ya yi a bar kaza a bar kaza ya ɓoye na yi amma sai a ce kone akwai hamshakin shi ƙarfin shi wani yin Allah maka in ka ji bayanin da yake ta bayani ta bayani ta bayani san ka san ka shek wali na'am zai a yi yaudarar mutane amma zai yi a yaudarar Allah ba zan la'ana Allah amiri na bil ma'rufit tariki na wannan ya kuma ga masu sa rigar addini su nuna kaman su bayan allah ne na gargaru suna cewa a yi kaza a barka amma in ka shafa tsakaninsu da allah ta yi wuya ɓoye mutane amma bai ɓoye ma allah tsakaninsu da allah su abinda suke cewa a yin nan ba su abinda suke cewa a barin nan su kuma suna aikata to wannan ƙarshen wannan bangare na hudu baki na a takaice yanzu insha allahu zan bi kalma bayan kalma shi ma in na ga sharhin yana nema mana irin na wancan aitatai aitatai sai in watsar murin hutu irin yadda na bar wancan ce kaki wannan batun wancan ya yi mana tsawo to wani lokaci mana kan ɗauko cikakken kudu ba ɗin a inda aka yi ta ɗauko an sabu amma da yake sai rufe rudi na kan ga in ya ɗauko wani ɓangare sai ya ɗauko wani ɓangare saboda haka muka ɗauko dukkanta a tamamin na hajjul balaga tamamin na hajjul balaga kan kawo cikakken hudu ba sai ka tana da tsawo amma sai ka ga na hajjul balaga ya kawo waɗansu daga ciki sai ce to ai bar da wanga sai mu karanta shi gaba ɗaya mu mun fi sha'awan wa'azi shi ko sharifin rudi duk inda ka ga ya go wani wuri shi balaga din ne ya fi ba shi sha'awa luga ɗin mu kuma wa'azin ya fi mu sha'awa na a cikin kalmomin nan lallai akwai an tsatsafa larabci sosai amiru ya tsatsafa larabci sosai to amma galiba mu tsatsafa larabci bai cika damu ba saboda mu ba laraba ba ne mu wa'azin mu kawai ya dame mu insha Allah amma a cikin mu akwai kaɗan masu ɗan ɗanɗana zaƙin larabci azur ka amiru akwai hikima yadda ya tsara magana kalmomi ne wa'azi ne amma cikin kalmomi masu zaƙi a lugar ga wanda yake ainihin ɗanɗanon zaƙin luga to da zaƙin luga insha Allah yanzu za mu karanto shari'a gurguje shi ma insha Allah in muka yi yau ke magarba tana yi da wuri kila za mu iya ƙara kamar ɗan minti goma zuwa sha kaɗan ko in ma za mu iya ƙara kamar da yake za mu so mu tashi ko in je gida kafin magarba to shi ke barin karanto mana mata ya sa wannan hudu ba na riga na faɗi da farko cewa lalle sharifin rabi rahimahullah a cikin dabin shekan yanko wani wuri ne don haka a ciki sai ya nuna cewa ya ce fi zikirin makayi liwar mawazi shi kuma ibn abul hadid a sharhin sai ya ce to aini banga a wannan hudu ba banga inda aka ambaci makayi da mawazi ba wanda shi sharifin rabi ya ambata sai dai sai ce sai dai allahumma illa an yakuna qawluhu wa ayna al-mutawarriquna fi makasibihim wannan wannan wala ala sai ce ko wannan yake nufi ne aw aqulu zaharar fasad ko inda ce zaharar fasad fil bar wal bahr ba ma kasabat aidin nas ko wannan ne yake nufi da kuma in kuma kace wa'annan to ai wa'annan wa'annan ba yana nufin mawazin ne da makai hasatan zahar fasad bai bari wal bahr ba kasu ba dai nasu ai barna ne duka ba na'am tankwar mudu yana daga cikin barnace barnace amma ba bil ahas shi yake magana haka kuma inda ya ce ina masu tsantseni a kasbi dinsu cikin jimlar tsantsenin akwai rashin tawaye mudu amma ba shi kenan ko to sai sai to shi kenan sai wannan kenan wannan abin da ibn abin da yake cewa to shi gashi an ce wannan hudubar tana magana kan ainihin mizani mizan mizani da mikiyali shi ko bai ga ambaton su to amma mai yiwa a farkon magana wata hudu ba da yake yanko ya yanko hudu ba ne mun yi bayani ba mun yanko hudu ba ne ta yi amirin wani ya fara maganan tankwar mudu yi magana mai tsawo akai sai kawo wannan magana saboda haka a cikin jimlan maganan tankwar mudu ne wannan maganan ta shigo to sai sharifin ya ɗauko mana wannan ɗin sai ba mu kan magana ɗin alhali mu mu kan kan magana ba in muka ga yamma da mishi kai yace ka an kai kan labari in ka shiga labarin zaka ga abin da ake faɗa kenan amma za mu gani mun dai sha wa'azi amma bai bai keɓanta da sha'anin awo to koma menene bai amirul mu'minin anan ya faɗakar da mu dangane da gushewar duniya da ƙarewanta da kuma ya nuna ya mu guje ta saboda alƙadarinta ba yana da wani ba tana da wani matsayi ba ne kuma da yin wa'azi ga mutane da kar su karkata ya zuwa gare ta su dogara da ita su shagalta da ita duniya ke domin shi ne ce ibadallah ya ku bayan allah innakum wa ma ta'maluna min hadhihi ad-dunya athwiya'u mu'ajjal ya ku wato ku bayan Allah da abin da kuke gurce-gurce burin da kuke a wani wannan rayuwar duniyar kenan to ku sani fa ku baƙi ne wanda kuke da iyaka zaman da rayuwa wato ainihin ku kuna bidan wannan duniya kaskantacca wanda ba za ta wasu ba alhali kuna rai a cikinta ne a matsayin kamar baki wanda suka sauka masauki bayan wani lokaci za su barta kuma sannan ku madinuna ne muktadu madinuna muktadu ai ku ba wani abu ne illa wanda ake bin ku bashi za kuma ku biya bashi bashi din wato ai wa'annan furannin duniya din da adonta da kayan kawanta da yake ba ku sha kuke tattarawa to za a maku hisabi a kai shi ne ma za a maku hisabi a kai kamar yadda ake wanda ake bin shi bashi za a ce masa kaza da kaza kuma ko kuma a ce duk takalifan da ake aka dora muku akwai masu kaga wannan shari takalifan da aka dora muku ake so ku yi abubuwan da aka wajabta muku ku yi shi da abubuwan da aka haramta ku ko bari za a tambaye ku dangane shi abu da abin ku da wannan takalifar kagu kama ana bin kuwa shi kamar an wajabta maka wayansu abubuwa to za a mene ka mai kaji to shi alayyalin dai wannan dai kamar dan misali ni da na bayar na cewa wanda ya je sauka masauki irin masaukin baki hotel wanda zai shiga a rubuta ya shiga in ya zo fita an ce wani mai hudu ba a mumbarin husainiya ne ya lura da wani dattijo kulle yau in ya zo ya hau mumbari zai gan shi wannan dattijon kusa da mumbar kullum ba a riga shi yana nan a mumbarin husainiya yana sauraro kuma ya ga ya dan manyanta sai ce masa dattijo kullum ina ganin ka ni kuma ina hau mumbari ina ta wa'azi wani allah kai ma akwai wa'azin da za ka za mutane su amfana gaya mana wani abu tun da ka kamanya ya ce a cikin yarjejeniyar aka yi da tsakanin aboki da aboki cewa idan akwai wani yarjejeniyar aka yi tsakanin aboki da aboki da aka yi cewa in ɗaya ya mutu ya riga mutuwa to Allah ya nuna ma ɗayan halin da yake ciki in kun yarjejeniyar da abokin haka wasu wani masu kace in na mutu Allah ya nuna maka ne a halin da nake ciki kai kuma kai ni kai karga ni na raka mutu kai kuma karga mutu mutu Allah nuna mana ne kai a halin in kuka yarjeje na akan to akan kai to shi ne ce mun yi haka nan da wani aboki na to ni kuma ina sai da sayarwa ne a kasuwa yace sai bayan bayan da ya rasu ya riga na rasuwa sai dai shekara ban gan shi ba a mafarki shi rusu ci ba na lafiya turannan sai na gan shi a kyakkyawan kama sai na ce wani mai faru ne sai yau na ganka duk tun bara da rasuwa ban ga halin da kake ciki sai ce bari tun lokacin da na mutu ana ta man tambayoyi ne kan komi da na aikata sai yau ne aka gaba sai ce shi- ni abin da ya ban mamaki su a nan su su komi sun ɗauke shi seriously sun ɗauke shi da gaske ne ya ce ni mun dawo kasuwa irin da garjin rana ɗin na aka rurrufe ka jifta su su yi bacci a ƙasashen zafi galiba ka nemi wajen sha biyu rana sai ka nemi kowa ka sai bayan lasa kuma su su gudu ya ce to mun tafi gida na je na kwanta bayan a zo na gani ba na jin bacci sai na dawo na ci abinci na goma ba ba kuma sai na dawo na buɗe kantina to da na ma na riga na ci abinci sai dai an wani ma- makalallen ko wani abu a baki na haka bayan cin abinci da na to akwai asabarin rufe kanti na makwabci na sai na dan yagi wani dan tsinki haka sai na yi sakuce to sai da aka tambaye ni aka ce me yasa ka balli tsinke a cikin asabarin makwabcinka ba tare da izininsa ya ce su komai sun ɗauke shi da gaske ne sai wannan masu da aka tambaya. to da aka gama ne yanzu dai aka ce to alhamdulillah dai an hayyake ku. to kaga ko za ka hayyake ai za a tambaye ka to bar ganin kana kana wasa ko mene da kake su rubuta suke ba abokanan wasan ka bane ballon ka ce ai na ba ai Ma- kai abokin wasan mala'ika ne Mhm. shi ba ruwansa an ce ya rubuta abin da ka aikata ne ka aikata ya rubuta to ka gani to ainihin ku a a duk abin da kuke din nan kamar ana bin ah, ana bin ku bashi ne za a bi ku za a tambaye ku kowane abu sannan kuma ajalin manƙus ajali mai tankwarewa saboda kullum gari ya waye ka rasa kwana ɗaya ajalin in yamma ta yi ka rasa yini in gari ya waye ka rasa haka saboda haka layali wani ayyamu suna ta wucewa suka- suna tankware ajalin kare saboda akwai wani zaunan lokacin da za ka mutu kullum kuma kana nufan shi ajalin manƙus kenan wa amalin mafus aiki kuma ke da digagge ko me kai ka yi furuci da baki sai a rubuta ka allara idanunka ne sai a rubuta ka shaƙa da hancinka ne sai a rubuta ka saurara da kunninka ne sai a rubuta. ka taɓa da hannunka ne kun ga wannan malamin ne zai ba mu kawai ɗan tsinke kawai eh, shi a wurin shi ba wani abin da ɗan tsinke ne sai aka ce masa to ai mai makwabcin naka ya baka izini ne ya ce kana iya sakuce da tsinken eh, a- a- shedarin ko zanen- zanen za- zanen rumfa to kaga kowane kaga wannan wanda da duk a suke bin komi ke komi kai ko to insha Allah na ce za mu ƙara ɗan minti goma ne kila mu bari a a nan ba za mu tashi fa rubba da'ibin mudayi'in wa rubba kadihin hasid insha Allah saboda ƙurewar lokaci صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shiryar da mu da shiryar da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وثبت اقدامنا وثبت ابتداءنا واصل ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت الوهاب اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذيلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله
Endemic ta aiki ne. Ta aiki ne. bi da Allah to ko ka ta ka ba ni ka yi kokarin zara wannan ma da Allah mai din ne
akwai wani